أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون واذكر في الكتاب إبراهيم suna cikin suratu maryam Allah yana cewa wa kurfin kitab ibrahim sai ka faɗi wato ya rasulullah ka faɗi labarin wato annabi ibrahim ka faɗa musu wato fil kitabi ka gaya musu ruwa kamar hu labarin sa ka ba su labarin annabi ibrahim ya aka yi إنه كان صديقا نبيا shi annabi ibrahim ya zama siddiqan ai mubaligan mai samu tuka da sirja cikin gaskiya nabiya kuma annabi ne إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا تغني عنك شيئا yayin da wato ya faɗa babansa a azara ya ce ya abaci wannan saɗin kiwo shi an yayin ibafa eh wala yujma'u bainahu wa la tara yawo iba irama wa da wannan sai yake wa kana abul aslam baban nasu ya zama na musu guma kai ce limata abudu ma la yasma'u saboda me kake bauta abin da baya ji wala yusiru baya gani kuma wala yujmi an ka shay'an ba zai ije maka wato kowane abu ba mun nan din daga amfani auduro ko cuta wato shi da annabi Ibrahim wato ya yi wa baban nasa ya kira su ne zuwa ka tauhidin Allah kamar yadda malamai suka tabbatar cewa annabi Ibrahim ya rayu shekara 175 shekaru shekaru da 175 tsakaninsa da annabi adam kamar yadda mai jamal ya kawo shekara dubu biyu tsakaninsa da annabi adam tsakanin wato tsakanin wato annabi adam wato da da annabi ibrahim shekara dubu biyu kuma tsakanin annabi nuhu da tsakanin annabi ibrahim shekara dubu daya aka samu kamar yadda alimamu suyuti ya faɗa a cikin tahrir eh shi ya bayani a cikin tahrir ya faɗi wayannan su saka sa eh wato shi an da Ibrahim Allah ya ce kana siddiqan ma'ana mai ta matuƙa wajen gaskiya domin wato duk abin da zai faɗa to gaskiya yake faɗa baya ɓoye komai shi annabi Ibrahim yana daga cikin halinsa domin kowane annabi ma ba zai faɗa abin da ba haka yake ba kowane annabi kowane annabi gaskiya yake faɗa ba annabin da zai zo ya faɗa abin da ba haka yake ba to annabi Ibrahim wato Allah ya sifanta shi da wannan sifa saboda girmamawa eh, kuma saboda matsayinsa uba ne na annabawa da yawa ya a zuriyarsa akwai annabawa da yawa a cikinsu يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ya سويا ya abu da yake ya babana in ni ka ja ni min ilmi ma na ya cika ni dai abin da ya zo min na ilimi a wato ilimi ya zo min wanda kai wato bai zo maka ba wato fata ce ni ka gini zan shige da kai sirata ai a dinnan tafarki wato wuyan ai muttaqiman wato madaidaici يا أبت لا تعبد kan yau kada da kakka bauta wa shi din wato kakka zama kana bauta wa shi din da da'ati da da'ati ka iyahu da bin ka iyahu gare shi fi ibadatul asnam cikin wato bautan gumaka إن الشيطان كان للرحمن عصيا lalle shi dan ya kasance wato mai yawan sako ne lirrahman ga ubangiji mai rahama يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان waliya وليا ya baba na ni ina tsoron an yi masaka azabu ina tsoron ka azaba ta shafe ga mai rahmani daga ubangiji mai rahama in lam ta tun in baka in baka tuba ba fata kuwa ne shaytani waliya sai ka kasance nasiran mai taimako wani shaytani wato ga shaytan wadanne kuma abin gwabawa da shaytan tunara a cikin wuta قال أراغب منت أنا جهتي Kaga sai ce a ragi wa an ta na da haƙi shi yanzu kai ka zama kana mai ƙi an ƙara haƙi ga alloli na يا ya إبراهيم kai Ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك ka zama kana ƙi wato ga kana ƙi wato alloli na ya kai Ibrahim fata iba fata iba kuma kake aibata ta la in lam tantahi wallahi in baka hanu ba an ta'arudu ga bujira da hagare ta wato ga baka daina bujiran mata da mummunan magana ba to la'arjuman naka zan jefe ka bil hijabi da tsohon kunne aw bil kalam ko kuma mu jefe ka da zance alkabihi wanda yake mummuna fa hazarni ka tsorace ni wa hajirni maliya hazarni wato ka tsorace mu maliyan ai darar zamani da wila mai tsayi qala salamun alayk قال to nan mutum an ga ce kala arabi wa anta ayyan ananiya ya ibrahim shi annabi ibrahim alaihi salam nan za mu dubi yayi muqabala ta istidafi ya kautata masa eh ya kautata kuma wato annabi ibrahim ya wajen kiransa to ya ya kiransa zuwa ga tauhidin Allah ya kiransa zuwa ga tauhidin Allah ta hanya wacce take sassauta wacce za ta iya ratsa masa jiki shi kuma da tashi na yau da annabi ibrahim magana sai ce ce a rayuwar an ta shi ma za a sai mai masa da kalma wacce take wato kamar wato yana nuna shi annabi ibrahim kai ya yadda wato ya ci gaba da muna da wannan wato gumaka na da suke bautawa har da yake cewa in ya ci gaba da muna na mata yana saba gumaka to zai jefe shi ko da dutse ko kuma da baki ala ne ta salamu aminci ya tabbata a gare ka gare ka mini ga gare ni ai na usubaka ba zan same ka wani makaruhin da wani abin ki wato ba zan same ka ba wato da wani abin ki ta aka zo astaghfiru laka rabbi dan zan nema maka gafara ubangiji na innahu kana bi hafiya shi ubangiji ya zama wato hafiyan ai mun hafa ai barra mai kyautatawa ne biyu da ni sai jibi da ai ya amsa mun addu'a ta wa kad wa fa'ali wa abi hakika duka da alƙawarin da albarkuwa mun ambata bishara a cikin bishara da yake cewa da wani ya firli a ji muhaza wannan kuma a zuwa kaula an yi ta bayyana lahu sun gaban ya bayyana gare shi ji annabi ibrahim annahu cewa ji baban nasa addu'un lillahi maki ne wato na Allah kama zakara kama zikira kama zakara kuma da wani ya faɗa fi baratu a cikin suratul baratu wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi iya wa atuzulukum dai wato ina nisan ta ku wa mata abuduna da abin da kuke wato bauta wa ai ta abubuwa kuke bauta min dun lahi koma bayan Allah wa ad'u rabbi ina bauta ni ubangiji na asa ya kusata Allah a kuna min lahi rabbi shaqiya Allah a kuna asa ya kusata dai Allah a kuna shaqiya kan zama wato shaqiya wato shaqi wato bid'a rabbi da bauta wa ubangiji na ma'ana bi ibadati da bauta masa ai kan zama shi ibi bi ibadati al-aslam da bauta goma ka kama shi ita kamar yadda kun ka wato zama shi iye kuma tsaya ce فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب to wannan ma mu sallan ma ta zara mu yayin da ya nishe su ya nisance su ma ya abu juna da abin da suke bauta min dun Allah kuma bayan Allah da an zahaba shi ne ya tafi ila al-ardul muqaddasa zuwa kasa a matsayin cewa to wahabna lahu ishaqa sai muka bashi ibrahim wasu ƴaƴa guda biyu ya halatta bihi ma da wato yake tsaye cewa bihi ma da su ishaqa wa yaquba muka bashi ishaqa da yaquba wato mun bashi da ƴaƴa guda biyu wanda za su tsaye masa kewa eh za su tsaye masa kewa daga wato wato daga halin da yake ciki وكلا جعلنا نبيئا kowanne daga cikin su da ita hakan da yaqubu to duk mun sanya su wasu annabawa ne mun ba su annabta ووهبنا لهم من رحمتنا
ma abna lahum mun ba su su su guda uku mun ba su min rahmatina daga rahaman mu mun ba su almal dukiya walwala da mun ba su kuma da yaya wanda Allah lahum ko وجعلنا لهم لسان صدق mun عليا sanya musu wato harshe na gaskiya aliyan madaukaki ai rafi'an madaukaki huwa sala'ul hasan shi ne wato yabo kyakkyawa fi jami'i ahlul adiyani cikin dukkan wato ma'abuta addinai wato ana yaba musu kuma annabi ibrahim Allah ya ɗaukaka sunansa saboda annabi ibrahim alaihi salam wato duk alhal ahlul adiyan dukkan su suna wato yabansa mu yanzu a cikin al'umma mu zana ma in za a yi talabi in za ka salatu zai ibrahim tare da ibrahim kake sawa kuma kana cewa ali ibrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim kan ka faɗa nan ibrahim ka faɗa alayansa alayansa sune suka haɗa hawa nan annabawa saboda haka kaga Allah ya ɗaukaka a wato ya ɗaukaka sunansa to haka za a yi ta ɗaukaka sunansa har zuwa yawan kiyamati annabi ibrahim Allah ya sa masa wato yabo Allah ya sa wato a faɗi sunansa wato har a tashi alƙiyama ba za a daina faɗa sunansa ba kuma in an faɗa za a raba da alayensa ko ba a faɗi sunansa sunansu ba to sai shiga ƙarƙashin sunan annabi Ibrahim واذكر في كتاب موسى wasu fil kitab ka faɗi labari kamar labarin Musa fil kitab a cikin wato wannan littafi إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا innahu kana mukhlisan shi dai wato annabi Musa ya zama mukhlisan mai ikhlasi ai akhlasa yana da ikhlasa ya yi ikhlasi bi ibadati cikin wato bautarsa eh wa kallatuhu Allah min ad-dalas Allah ya kusa da shi mai dalas daga dukkan wawa da wasu dauda wa kana rasulan ya kasance manzo ne nabiya kuma annabi ne وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من kiransa wato mun kira wajen Musa wato bi kauli da faɗin ya Musa ya kar Musa inni inni Allah ni ne Allah da mun janibi tsuri daga gefen tsuri ko sunan ismu jabali wato sunan wato dutse ne al'ayman wato tsuri wato al'ayman na dama ai allazi yali yamina Musa wanda yake bin daman Musa shine akbar yayin da ya gabatar da majera daga majera aka ji shi wannan wannan wato wannan wato dutse sur al-ma'rufi ne yana nan tsakanin majera wato da misra kuma yanzu gari ne ma a wajen shi tsirin sina ake ce masa sina gari ne garin kuma a cikin misra yake kuma lokacin da shi annabi musa wato ya bar misra ya nufi majera sanda aka yi rigimar wannan bakin lokacin da wato ya kashe wannan bakin tsaye kuma labari ya zo masa cewa fir'auna da wato hashiyarsa suna neman sa to shine ya kama hanya ya tafi eh shine ya kama hanya ya tafi ya je madiyana da ya je madiyana kuma bayan duk kisar dai mun karanta ta to bayan ya gama zaman da zai a madiyana bayan ya yi aure ya aure ɗan annabi shaibu to sun taho to shine Allah ya gana da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wannan aiki da saboda haka duk waɗannan kisoshin a tsakanin nan ake saboda area ce wa take da da take da tarihi daga nan har abin da yake ya shiga cikin ƙasar Palestine da annabawa akwai annabawa tuli a nan kabarurrukan su ana suna nan annabawan da yawa a nan aka yi su idan mun wato mun duba za mu gama wato masu tarihi suna cewa ma a nan area za a tashin alkiyama duk da an ce dai Allah tabaraka wa ta'ala zai nade wannan ƙasar baki ɗaya za a shimfiɗa ƙasa wasu cikin farasal ƙasar da ba yi wato wani laifi a kanta ba eh ba wani inda inda aka yi laifi a kanta bayan naɗe wannan to a kanta za a yi dan dare ta za a hau za a yi hisabi kuma kowa a ba shi haƙƙinsa na dama ya tafi dama na hagu ya tafi hagu wa ƙararrahu mun kusantar da shi na jiyan ai munajiyan yana mai ganawa da an asma'ahu Allah ta'ala kalamahu shine Allah ya jiyar da shi zancensa eh Allah ya jiyar da annabi Musa zancensa yayin magana da Allah don dama taken zanen ce Musa sai a ce kalimullahi eh abin zancen Allah dan Allah ya jima ma shi ya zance shi ko yana daga cikin ulul azmi na rusuli eh sai ra aka ga kissa tana da yawa ana tare da ta saboda abin da yasa fa'idan maimaita abu domin a ɗauki izina da shi kuma saboda muhimmancin wannan abu za ka ga an maimaita kisoshin sa dan a ɗau darasi a cikin kisoshin amma kuma duk idan da aka tashi maimaita kisar sai ga ba ke kama da yan uwarta ba wasu za a karanta kisar za a karanta a wannan surar to an kuma samu ko kuma karo da wasu kisa a nan kuma sai daga ta sha bamban da waccan amma kuma duk maudu'i ɗaya aike ne na ubangiji da tauhidi zuwa ga fir'auna da jama'arsa kuma yaje ya kwato mutanen bani isra'ila saboda bautar da su da fir'auna yake yi ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا to shi kenan wa habla lahu min rahmatina ha wa haruna mun ba shi dan uwansa wato haruna wato mun ba shi min rahmatina daga rahama mu aini mutuna ni imam wato mun ba shi wato nabiyan annabta wato daga cikin wato rahama mu shi an yi rawar cewa tsakaninsa da annabi haruna wato shi annabi haruna ya kasance shi ne wato mafi shekaru ko eh shi kana a sani ya bi wato annabi musa shekaru da shekara hudu an ba shi an lamsa har wani zuwa da mafi shi kuka abin da yi ba da kyautar ijabata dan amsa wani su ajiye ga tambayarsa an yi sila a hahu ma'ahu ya aiki dan uwansa tare da shi wa kana a sannan minhu shi kuma ya zama ya fi shi yawan shekaru da shekara hudu واذكر في كتاب إسماعيل wazkur ka ambaci labarin annabi isma'il shi kuma cikin wato littafi cikin wato wannan littafi إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ya innahu kana sadiqal wa'd ya kasance ne gaskiyar alƙawari eh lam ya'id shay'an bai alƙawarin wani abu ba illa wa fadihi sai ya cika wannan alƙawari eh wanda zaraban wa anhu thalathata ayyami ya taɓa sauraron wanda yawa alƙawari kwana uku yana jiran sa inda ya bar shi bai bar wajen ba an haura kai ko ma wani fitarwa ya ce abu sai ya zauna yana jiran sa shekara guda a tara da har ya dawo ilaihi zuwa ga shi makanihi yana wurin bai motsa ba yana jiran sa tunda dai sun yi alkawari to ba zai bar wajen ba wa kana rasula ya kasance manzo ne ila jurhu zuwa ga jurhu nabiyan kuma annabi وكان يأمره أهله بالصلاة والزكاة ya zama yana umartar wasu alahu au ai kaumahu mutanen su bisa radu da yin sallah wa zakatu da zakka وكان عند ربه مرضيا ya zama abin yarda a wajen wato ubangijinsa wato a yardajje ne Allah ya yarda da shi واذكر في الكتاب ka إدريس ambaci labarin annabi Idris cikin wannan littafi shi Idris shi ne kakan wato baban annabi Nuhu kakan baban annabi Nuhu shi Idris ma'ana an yi annabi Idris kafin annabi Nuhu shi ne baban kakan annabi Idris annabi kakan baban annabi Nuhu alaihi salam Mhm.
إنه كان صديقا نبيا Amma ya zama siddiqi ne mai yawan gaskiya kuma nabiyan annabi ورفعناه مكانا mun عليا ɗaukake shi mun ɗaga shi makanan matsayi aliyan maɗaukaki wato ubangiji ya ɗaga shi ya ba shi daraja kuma ya ba shi martaba ma hatta a rayuwar duniya kafin ma a je lahira ya girmama shi eh huwa hayyu ubangiji ya ɗaga shi ya ba shi matsayi huwa hayyu shi yana raye wato ko kuma huwa hayyu shi yana raye shi kamar yadda ya ce yanzu haka yana sama ta hudu a raye aw istadi aw istadi sai ko kuma duk da ma istadi sai cikin sama ta shida aw sabi'ati ko a cikin sama ta bakwai yake eh aw fil jannati kai ko ma yana can cikin aljanna eh wato an shigar da shi ba'da an uziqal mauta ko kuma an shigar da shi bayan wato an an dandana masa mutuwa ko kuma a'a wa huya bayan an dandana masa mutuwa sai aka raya shi ko kuma aka shigar da shi aljanna lam yahrumu minha kuma wato ba zai fito daga aljanna ba sai da za a je a same shi أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ulaika wancananta su ne waɗanda Allah ya nima gare su min annabiyina wato daga annabawa eh wasu hunzu ne ta adamu daga zuriya annabi adam ai idris wato idris kenan wa man wani man hau wani man hamalna ma nuhi fi safiyati da dukkan wanda kuma muka dauka a cikin wannan jirgin ruwan ai ibrahim shine ibrahim ibn ibn hi dan ɗansa sam sunan wato jikan sam kenan da mun zo ibrahim ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا to haka nan wa min zurriyati ibrahima haka nan ma da gurin da daga zuriya annabi ibrahim ai isma'il isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wa min zurriyati isra'ila daga zurriyar isra'ila shine yaqubu ai musa annabi musa wa harun da annabi harun wa zakariya da annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya wa isa da isa wani ma hadina da duk kuma wanda muka shirya wacce baina kuma wato wato wacce baina wato wanda muka zazzabe su ai min jumlatin da jumlar su fa habru ulaika labaru ulaika za su ce ila yusul za su tula alaihim ayatul rahmani idan إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا idan aka karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama karo sai su mulke su silmiya kenan suna masu sajada wa bishiyan wato suna wato masu kuga jan usali ne sujjada din masu sajada jan ne na sajidi wa bakin bishiyan din nan wato jan ne shi kuma na bakin ai fa kunu ku kasance musu lahum misalin su wa aslu bakatu ko su ne ce tasrihi kenan fa halawa فخلف من بعدهم خلف مضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات to fa halaba min ba'dihim halfu sai ya mayar da wato mayo min ba'dihim bayan su wato aba'u talata da suka wato tozar ta sallah da tarki ha da barin ta kal yahudu kamar yahudawa da nasara da nasara wata bu'un shahawati suka bi shahawata shahawati min al-ma'asi daga sabo to wa'annan fa sofa ya kaula gayya فسوف يلقون wani جليا za su haɗu da gayi me ya gayi gayi shi ne huwa wani shi ya ne cikin jahannama cikin jahannama ai ya ƙauna za su afka wato fihi cikin za wato aka ce wato wasu wata ba an ce gayi wato ita sa jahannama ma tana neman tsayin da shi sau dubu saba'in shi gayi domin yawa abin da ake faɗa na jahannama to shi kuma ya fi jahannama wato masifa illa man taba wa amana wa amila salihan waje wanda ya tuba eh wanda ya tuba wato wace ne wanda ya tuba kuma ya imani ya aikata aiki na gari su sannu wa'ancanan da za su shiga aljanna فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا mutanen ka wato za su shiga aljanna ba za a zalunce su ma'ana ba za a kauye musu shay'an wani abu ba جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب to ba za a ba za a kauye musu wani abu daga ladan su ba wato za su shiga wato aljanna aljannar zama wato allati wa adar rahman ibadahu wanda ubangiji mai rahama ya wa bayan sa alƙawari bil gaiba a halin gaiba a fake ai ga'ina suna wato masu hukwa alhaga baranta ba su santa ba eh sai dai labarin ta amma ubangiji ya ce wanda duk aiki na alheri ya imani to Allah zai shigar da shi kuma gaskiya ne sun yi imani Allah ya shigar da mu baki daya inna wa innahu إنه كان وعده ماتيا dan dai cewa shi dai wato alƙawarin da ya kasance ai maqudu maqudu abun alƙawarin da ya zama a cinyar ai mana a ce mai zuwa ne eh wato mai zuwa ne abin da ubangiji ya alƙawari to abin zai zo kuma za a yi shi لا يسمعون فيها غروا إلا سلاما ba sa jin lagawan yasasshiyar magana shi ha a cikin wato aljanna ba sa jin yasasshiyar magana ba za a yi wani irin magana ta shirme ba a cikin aljanna lakin ya sa una salama kadai suna jin sallama ma'ana sallama ma'ana suna jin aminci yana da mala'iku da daga mala'iku alaihim gare su mala'iku za su kai musu sallama dama lafazin sallama lafazi ne na aminci da zarar wato lafazin aminci ya fito daga bakin su mutum sai ya samu ya samu nutsuwa za su rika yin sallama daga mala'iku alaihim gare su aw min ba'dihim ala ba'd ko kuma sallama daga sashin su zuwa sashi ولهم رزقهم فيها بكرة wa وعشيا ashiya azqi ya tabbata da yinsu fiha a cikin wato aljanna bukuratan safiya wa ashiyan da yammaci ai ala qadrin ma bisa gurgudan wato safiyar da gurgudan wato yammacin domin a aljanna babu magana rana babu wasu magana dare wala tafil jannatu naharu wala laylun babu yini a cikin aljanna kuma babu dare a aljanna eh bal in bala haske ne wa nurin da haske dai abada har abada eh babu magana wato abin da zai bata dan adam domin in an ce duhu to abin da zai bata wa mutum shi ko wani ya alƙawari duk wanda ya bi shi ya samu wannan sakamako to ya gama da magana ba su bacin rai ba magana bacin rai ko a nan yanzu kana nan kana cikin da fitilar nan ta mutu sai ka ji ranka ya baci to to ko aljanna ya za a ce ma ba haske eh zo da ubangiji ya alƙawarin zai yi inta duk wanda ya shiga ciki yanzu ma ba maganar ma a ce ga dare ko ga yini a'a to duk wannan abin da ake faɗa takbirin lokacin ne kawai ake faɗa eh ana kaddar domin rayuwa ɗan adam abin da ya sani ya san dare ya san rana a rayuwar da ake ciki to in za a ce za a yi masa abu sai a kwatanta da cewa wannan lokacin ya yi kamar dare ko lokacin ya yi kamar rana amma in za a yi magana tsantsa ta aljanna in za a yi magana da masu haskawa ko haskawan haskawa to ba za a yi musu irin wannan maganar ba تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ya تقيا wacce rasa aljanna ita ce wacce muke ba da ita kuma muke sauke mu ibadina muke sauke bayan mu wanda suka kasance ta iyan masu tsoron Allah da da'aci da binsa wani zara aya mai zuwa kuma ta sauka da mata a karar wahayi yayin da wahayi ne jikiri a yaman kwanuka وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل فقال صلى الله عليه وسلم يا جبريل كي ما من أتى أن تزورنا يا هذا كتزيرتين فأنا لي بكتزيرتين با أكثر مما تزورنا يا هذا كتزيرتين كي يلي يجلا كي تزيرتين فسيا أتي الله يتي متى وما تزورنا وما نتنزل إلا بأمر ربك ka sai ce masa malaka zuwa ce wa ma na tanazzal mu ne ba masu sauka sai da umarnin ubangijinka له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك lahu ma bai abin da yake gaba gare mu to lahu nasa ne ai amama na abin da yake gaban mu min umurul akhirah daga lamarin lahira wa ma halbana da abin da ma yake bayan mu daga lamarin duniya duk na ubangiji ne baki daya wa ma bai da zalika da abin da yake tsakanin zalika wannan ai ma yakunu abin da yake kasancewa min hadu rabbu daga wannan wata fi ila qiyamah ta ta zuwa tashin alqiyama ai lahu la lahu ilmu zalika jami'uhu ilmin wannan nasa ne baki ɗaya duk ilmin wannan abu yana wajen ubangiji wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji da bai zama wani ciwon duwa na lafiya ai ba to mai bari bane eh ai tarihin mai bari bane na gare ka wato ubangiji ba zai barka ba ya rasulullahi bi ta'khirul wahyi da kiran wahayi an gurbaranka wato ba zai ba zai babarin ka yi ba ko ba zai baka ba ya rasulullahi kawai komai yana soka ne da kadarin komai yana soka a lokacin da Allah ya ga wannan lokacin abin ya kamata ya sauka رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ko rabbul samawati Allah shine ubangiji ai mallakin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su ka bauta masa ka hakura da cikin bautar ai isbir ka hakuri alaiha akan bautar هل تعلم له ya سميا wa ma bai huma shi ne wato mamallakin sammai da ƙarshe da abin da yake tsakanin su fa aburhu ka bauta mata ka haƙura kuma cikin wato bautar eh ka haƙura a kanta shin ka san samiyar wani abin an bato lahu gare shi ai abin an bato da zalika da wannan ai babu abin da aka ambace da irin sunan da aka ambace ubangiji babu ubangiji shi kadai ne ويقول الإنسان أيضا ما مت لسوف أخرج ya أيام mutum yana faɗa shi ne inkarin tashin alkiyama ubangiji na halal shi ne bai dan halal awal wani jin mugira ko wani dan mugira wato mun yi bayani tun a can muke ta bayani cewa fa ko yaushe ubangiji yana maimaita mana magana tashin alkiyama tashin alkiyama dan wai wai aka dafa wai yana fa zuwa wannan abu domin kafirai abin da suke ta inkari suke ta wato karyatawa wai ya za ya mutum ya mutu ya zama ƙasa kuma wai a ce a kuma raya shi halitta sabuwa ya fito kuma a kira wani taro da za a yi a yi hisabi to ubangiji yake daɗa lalata akwai shi yana nan zai zo zai zo zai zo saboda mummunai su daɗa samun yaƙini mummunai su tabbata a bisa wannan imani domin a wani ma abin da ake cewa imani ai abin da dama baka san shi baka gan shi baka yadda da shi saboda haka mun yarda da cewa za a tashi alƙiyama kuma an tashi alƙiyama za a yi hisabi kowa ya samu sakamakonsa shi ne ubangiji yake cewa a nan wai kulin insani mutum yana faɗa shi ne mai inkari ga tashin alƙiyama shi ne ubangiji na halaf ko kuma abin zuwa mai jira eh wanda aya ta sauka a cikinsa yake cewa a idza ma mutu yanzu idan dai ni ya mutu yanzu za a kuma fitar da ni hanyar raye min alƙabar da kabar da kabari kamar ya kulu muhammadu kamar yadda muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadis ma bi ma'anar nafi ai la ubiya ba za a raya ne ba da mauti bayan mutuwa ijiji ma din nan za a dace lissa a kebi wa ka zallamu to wato yana nufin cewa ba za a raya shi ba ma'ana abinda ba za a yi faɗa wato bayan wahayi ne daga Allah to shi yana inkarin wannan wahayi
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا to sai ubangiji yake awala ya kullu insani shi yanzu mutum ba zai tuna asalahu asalinsa ba eh ai wato sai ya tuna yaya aka yi shi ya ce ya tuna yaya aka yi shi a rayuwa da akwai shi ai da ba a yi shi ba kuma aka aka suranta shi aka aka sa shi a cikin mahaifa lokacin da aka sa shi a cikin mahaifa ya san san da yake ciki da san san da yake ciki ba Allah ya raya shi a ciki jaya yake samun madadi na rayuwa Allah ne yake madadin aka haife shi ya fito da ya fito kuma Allah ya raya shi eh to wanda bai yi wannan shi ne yake cewa ba zai kuma dawo da wannan eh kuma kai da baka san masan da aka yi ba aka yi ka ba baka san kuma san da ka samu madadin da haka ƙara girma ba baka san komai ba amma kake in kai ai inda insan da rabbi lakanu Allah ya gaskiya eh to amma alhamdulillah mumini duk ya fita daga cikin wannan wannan hayaniyar shi ne wanda yake cewa shin wato shi wannan bai yi tunani ba ne eh bai yi shi mutumin nan wato bai tunanin asalinsa ba cewa mu muka halicce shi mun halicce shi mun kaurace ga bolan yau ku shay'an bai zama komai ba eh fayyasta dilli kafa dalili bil ibtida'i da fara shi alal i'adatu bisa mai da shi ai sai wato sai wato sai ya samu wato shaida cewa ai tun da aka yi shi babu shi to a kuma maimaita yin shi ma ya fi sauki dan abin da da baka yi shi ba za ka kage shi ka yi shi ya fi wahala a ce ka kuma maimaita shi
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ya جثيا sai ubangiji ya rantse yace na rantse da ubangijinka ya rasulullahi la nahshurannahu wallahi za mu tashe su su masu inkarin tashin alƙiyaman nan ka gani yan rance wurin su kana rance ubangijin kalana wallahi ya kuma mai mai tsaron zuwa yace wallahi za mu tashi masu zuwa su inkarin tashin alƙiyama wacce ya iya da shaidanun su masu zuga su aina jima'u kullum za mu tara kowa minhu daga kowanne daga cikin su za mu tara kowanne daga cikin su wace ɗanahu da ke ɗanin su cikin sirrin cikin sasayi za mu hada kuma da nubiran nahu sannan wallahi za kuma ubangiji ya kuma cewa wallahi ya kuma kawo lamun kasam wallahi za mu halarta da su haula jahannama a gefen jahannama na kariya daga wajensa daga wajen jahannama jusiyya suna durkusa su Allah rokar bisa gwiwoyin su jam'u jasu eh su za mu kawo su kofar jahannama kuma su durkusa suna ganin jahannama kuma za su shige ta ثم لنوزعن من كل شيعة نبيهم أشد على الرحمن ya كتيا kuma da nan da annabi kullu shi a sannan za mu tsige daga dukkan wasu wata jama'a eh za mu mun kullu shi a da kowace jama'a nan da su ayyuhu waɗanda suke wanda suke su ne a shaddu mafi wato tsananin kiyan ai wato saurin kai Allah rahman suke ubangiji ya rama ai jira'ata wanda suka fi wato ƙarfin kirji wanda ba sa wato fargaba suke iya shege yadda suke so to za mu yi maganin sa wannan rana insha Allah fa shi ne za a yi magani za a yi magani ثم لنهج أعلم بالذين هم أولى بها ya sannan mu dai wallahi mu ne wato masana wato a da abin da yake aula wato jilla jilla mu aula biha wa'anda suke su ne mafi cancanta da shiga jahannama ai a haƙu bi jahannama wa'anda suke mafi cancanta da jahannama al'ashaddu mafi tsanani wa gairi da mu da wata wato da wani zumin da cikin su wanda suka mutuntanta wato da jahannama su liya kai da kulan shiga wa siratan da konuwa da wutatta eh fala da ubi zan fara da waɗanda suke wato za mu fara da waɗanda suka fi tsaurin kai din wanda su suka fi wato wato suka fi wato jayayya wanda su ne suka fi cancanta a sa su ma a gaba su fara shiga to za mu fara da su sannan mu shigar da su sannan kuma abin zai zama da su yadda wato za a shiga aljanna matsayi matsayi haka ba wutar za a shige ta matsayi matsayi dukkanin su matsayi matsayi za su shiga mu kuma insha Allah matsayi matsayi za mu shiga aljanna eh kowa zai shiga a matsayin matsayi wato gwagwarin kokarinsa ko kuma wato zai shiga jahannama gwargwadon kafircinsa da tsaurin kansa وإن منكم إلا واردها wa in ai ba babu ɗaya daga cikin ku illa wani da hati ya zama yana da cizgewa wato jahannama ai zalimi wato sai ya zama mai kula wato jahannama wato ba ɗaya wanda yake ba zai shiga jahannama ba ma amma ba fa irin wannan shigar ba كان على ربك حتما مقضيا wato wannan ya kasance wato abun hukuntawa cikakke wajen ubangijinka ubangiji ubangiji tabaraka ta'ala ya zartar kana la ta hatiman makadiyan wannan ubangiji ya zartar da hukunci akan kowa zai shiga cikin wato jahannama eh ubangiji ya hukunci da shi kuma ba zai bar wannan ba eh ma'anar shigar malamai su bayani da yawa ai ko ta sirati ka wuce ta tashi da jahannama domin shi kansa sirati ai a kan jahannama yake to kuma shi kansa siratin ma matsayi matsayi ne eh wani bai san ma ya shige ba Allah mu ta'ala ne wani bai san ma wani kuma bai taka yana gani ya shige wani kuma bai taka yana tafiya yana tuntube yana fatuwa ya tuntube zai kuma ya shige to wani kuma ya tuntube sai ya cike to haka abin yake Allah ya kiyaye mu eh Abdullahi dan Mas'ud yace da Hassan da Tasaqatu wato tsiye wato shiga wato wutar shi ne wato wato tsallake ta akan asira'i wanda aka shimfiɗa kanta wannan kuwa domin babu wata hanya zuwa shiga aljanna in banda akan siraɗi na in za ta cewa ta shiga sai gafi ta kan siraɗi na ruɗi falmururu wato shuɗewar wato shi ne a kan hukuncin wato shigar domin a takan za ta takan za ta shige da wuce ya zo a cikin hadisi ba wato musulmin da ɗa uku zai rasu gare shi yana da ƴaƴa guda uku su bar duniya kuma ya shiga wuta sai dai wato cikin nan wato sai dai ɓangaren rantsuwa shi ne faɗin Allah ta'ala in minkum illa wariduha kana za rabbika hatman maqdiyan mata hillatin nan da yake wato matsali ne na halal suyani na warware wato rantsuwa wato na wato na warware rantsuwa ta wato na na na wato na warware ta wato ta hilla ta rantsuwa shi ne wato abin da mai rantsuwa yake yi daga abin da wato ya rantsi a kansa na'am gwargwadon abin da zai zama bayan fi kasan jiki ne cika cikin rantsuwarsa ko kuma shi yi misali ne a cikin kaɗan mai wato zarcewar karanci malam mujahid ya ce wato shigan mumini ta shi ne wato zafin wato wuta ya shafe shi a duniya huma sun ci zazzaɓi ya zaɓi jikinsa su duniya a duniya saboda faɗin sa alaihi salamu wato zazzaɓi daga wato wato wutar jahannama yake wato ku sanya ya fi bilma'i da ruwa ya ba a cikin hadisi wato zazzaɓi wato shi ne rabon kowane mumini daga wuta masu an kai ta wato ta ɗan rabon ta daga wuta hakika ya zo wato zazzabin dare ɗaya wato kafara ce ta shekara guda wanda aka yi masa wato zazzabi yini ɗaya wato ya zama masa wato kubuta daga wuta ba zai shiga wuta ba kuma ya fita daga zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi an karbo daga jabir Allah ya kai shi yake zazzabi ta nemi izini daga manzala ta zazzabi ya nemi izini a gun manzala ta wani zaka yi ko ba annabi shi zazzabi ba annabi ko a ranar ba amma a wasu zaka to ya nemi ko ta nemi izini daga maza na sallallahu alaihi wasallama sai maza na ya cewa sai ce wannan eh sai ce ummu buldamin ce sai maza na sallallahu alaihi wasallama ya umarni da ita yace ya ku mutanen uba yace ya umarni da ita su tafi wajen mutanen uba sai wato sai wato falaku sai suka samu biha suka haɗu da ita abinda Allah ya so wato wato Allah ne kaɗai ya san abinda ya samu ya san wa'anda ya sama sai suka kai ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadala sai yace in kun so ku bai wa Allah ya yaye ta gaburanku in kuma kun zo in baku da ita da zama muku tsarki na za a isha Allah ya da ita tace mun gabato mun zo madina na kuka ce wato mai annoba wato ta fi kowace ƙasa wato annoba daga ƙasar ubangiji ya wato yayin da wato wato zazzaɓi ya same ta sai manzo Allah alaihi salatu wa salam yace da ita ya nake ganin ki haka haka kace uwata da uwata da uwata ban sa gare ka ya rasulullahi wannan wato zazzabi wato eh watabbata tabbata sab kusa bisini to ni kenan wato sai ta zage ta ta'ala fakara sai maza Allah yake kasu rage ta ita ma umarnin da aka yi umarni aka bata jiza ta zo walakin sai dai in sun so zan sanar da ke wasu kalmomi idan suka faɗi wa innan kalmomin to Allah zai tafi yadda ita gaba yanki ta nan sai ta ce karantar da ni ya rasu nan layi ta nan sai ya ce كل شيء اللهم ارحم جلدي اللهم ارحم جلدي جلدي الرقيقة الرقيقة وأزمي الدقيقة وأزمي وأزمي الدقيقة من شدة الحديث نعم يا أم الجنين يا أم الجنين إن كنت آمنت billahi al-azim in kun wato in kun ji amintu billahi lazim la tastakir ra'asa eh la tastakir ra'asa kas wala tasfiqin ra'asa wala tashani nafama to wala tasfiqin fama wala ta'kulil lahma wannan ai rubuta ta zaki sai a ba- ba mutane kowa ya je eh ai dan ba ba da wani fa'ida ba shi wannan dan an karanta za ka tashi wani ma ba zai hadisi ba amma aka rubuta ta sai a yi kawai kawai sai a ba yan uwa. a wasan ce ta da manya-manyan abin nan to da ya faɗi wannan addu'a sai ta karanta sai ta faɗi wannan addu'ar shi kenan sai zazzabin ya tafi haka nan ya zuwa cikin insanin uyun ya yi kyau to
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ya za mu tsere da wanda suka ji tsoron a ce ka shirka wal kubra da kafirci min hada da wutar za mu ba kuma azzalimai shi ne wanda suka zalunci da shirku da kafirci za mu ba su fiha a cikin wuta su tiya suna da kusantu Allah rukar su da guyoyin goro وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا wato kuma aka karanta musu wato idan aka karanta wato ayoyin mu gare su ai ga mu'minai da kafirai idan aka karanta musu ayoyin mu da cikin alqur'ani ai mu bayyana قال الذين كفروا وين ذيك كافر سيد قال الذين امنوا وين ذيك ايماني سيد اي الفريقين خير ولا جماعه ne tafi alheri tsakanin mu da ku mu wa antum da ku a cikin mu waye fa alkhairi ya ba yi alkhairin makamin matsayi ai manzilan masauki wa masalan wato da mazauni wato wanne ne ya fi wa a san nabiyan mafi kyan kuma wurin zama a yi nabiyan din nan zuma na annaji wurin zama wa huwa mun taba wani ƙwaro shi ne gurin da mutane suke haɗuwa suka haɗu su suke hira biya a cikin wannan wato wato a cikin mu da ku a waɗannan mazauni wane ne ya fi wato alhairi wane ne ya fi kyan matsayi waye ya fi kyan matsayi a cikin mu a duniyar mu da lahirar mu tsakanin mu da ku wato suna nufin ainihin mu ne ba da kuna hayar za mu kasance mafi alkhairi daga cikin gwana ma'ana suna nufin wato su kafirai za suna nuna masu su ne suka fi wato musulmi matsayi da alkhairi sai ubangiji ya ce ne وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن عقابا ya ورئيا wata ai da yawa muka muka halakar da wato al'ummatai da suka gabace su min al'ummin ma da yake daga al'ummai al'ummatai da suka gabata su ne suka fi asasan sun fi su wato asasan dukiya da kaya wani iyan da manzaran magana wato min wato min al'ummatai daga wato yasu ne wato riyan din haka ma a halaka lahum kamar yadda muka halakar da wa'ancan da kubriyin saboda kafircin su to nuhuluku ha'ulai wa'annan ma za mu halakar da su wa'ancan sun fi su ƙarfi sun fi su wato dukiya sun fi su wato kyau ma a ido da magana kyakkyawa amma da suka saba wa manzannin su mun tafi da su mun halakar da su to haka ma wa'annan za mu yi musu ya kuma tabbata aka yi a yakin badar قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا to kullum ka ce musu manzo duk ya kasance a cikin bata eh sharadi kenan jawabinsa to falyamdud lahu rahmanu madan falyamdud ma na khabari ay yamud lahu rahmanu ubangiji zai kara masa mata kara wani lokaci fi duniya a duniya ya sadruhu zai masa istidraji shi ne zai rika kama shi kadan kadan har su zo su hadu حتى إذا رأوا ما يوعدون ثم العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا hatta idza ra'u ma yu'adu ne har yayin da suka ga wasu abin da aka yi musu alƙawari in mal azaba in ma dai azaba kalkatu da kamar kisa wal asr riba cewa wa in ma sa'ata ko kuma su garzu katam a cikin sa'a ne wato a ta- a ta al-qiyama wacce suka tsara ala jahannam bisa wutar jahannama domin a tashin al-qiyama wato a jahannama nan take wanda ya saba to a nan za a kai shi fa yadkhuluna hawa su sai su shige ta to fayalamu musulmi za su san marhuwar sharrun makana waye mafi sharrin wato matsayi wa abu mafi raunin jinda wato runduna ai a wannan mataimaka ahum su ne suka fi rauni ai an mulmuni da komu ne ne suka fi rauni wajen tun wato rundunar su kafirai a shayatin shekaru ne wajen tun wani ne rundunar wato mummune kuma wato alaihim asaltu almala'ikatu mala'iku ne to waye ya fi ƙarfi da mala'iku da shekaru eh to za a san wannan sai an zo dafi a kiyama
ويزيد الله الذين اهتدوا به Allah zai kara wanda suka shi suka shiru zai kara musu shiriya wanda suka shiru da imani da imani zai kara musu gudun shiriya da ma yanzu kuma ma yanzu na yin da abin da yake saukowa gare su min al-ayati daga ayoyi والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا to al-baqiyatu salihatu wanda zuwa da suke wato lagari sai ba'atu shi ita ce biyayya ta bukatana wanzuwa da ta yi da zama abucinta to wannan baqiyatu salihatu su suka fi alheri a wajen ubangijin ka sawaban nan gane da sakamako wa khairun mabi alkhairun maraddan ay ma yurabbi ilayhi wato abin da ta raye abin da ake komawa zuwa gare shi ko kuma wato ma ya rubu ilayhi abin da yake komawa zuwa gare shi wa yanzu yake koma bin khilafa amali kufar sabanin ayyukan kafirai wal khairiyyah khairiyyah nan huna anan shi muqabala ta kauli shi muqabala fadin shi ne da yake ayyul fariqain khairun maqaman na أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا walaja وولدا afaraita afaraita sun baka gani bane ko ka gani ka ga allazi kafara wanda wato ya kafirce da ayoyin mu shi ne aji dan wa'ilu wa qala ya fada da habbab bin arasi ya fada da habbab dan arasi alqa'il lahu mai cewa da shi tum asu ba'dal maut za a tashe ka bayan mutuwa wal mudalabu kuma wato ko kuma wal mudalibi mai nema lahu gare shi bi malin da dukiya ma'ana habbab bin arasi ne ke bin sa bashi dama kamar yadda tarihi ya tabbatar shi babu wato kira yake yi makeri ne da sai gaba da ya masa aiki yake bin sa bashi bayan da ya masa aiki sai kiliya shi sai kiliyarsa ko yaushe zai tambaye shi sai zama da ya masa taurin bashi aha babu na arabi ya gaji sai ran nan sai yace da shi to ni ne na barka mun je alkiyama ka biya ni da sai shi ne yake cewa to yaushe za a tashin alkiyama yace ai ba za a yi wata tashin alkiyama ba eh yace a ai za ka tashi bayan mutuwa eh za ka tashi bayan mutuwa shi ne Allah ya ce to shin kai wai ka ga wanda ya kama cewa ayoyin mu shine an shi dan wa'ilu yake faɗa ga hababu dan arabi eh alqail lahu to ba ba za a tashi ka bayan mutuwa eh sai ce a shi ba za a tashe shi ba yaushe za a tashe shi yace a to in an tashe mu ka biya ni kuwa sai yake cewa la'uta yanna mala to shi kenan sai yake faɗa shi a shi dan wa'ilu yake cewa ai ma in an taje la'uta yanna ba su an fita takdirin ma wato za a tashi sai su to wallahi za a bani malam dukiya wa waladan da yaya ba an zuwa sai in biya ka in ma an yi za a tashi to an mun yanzu za a ban dukiya da yaya ya shi dan wayo to sai Allah ya ce ne أقل على غيظ أن يتخذ عند الرحمن sai أهلا Allah ya ce shi ya yi tsinkayen gaibi ai alamu wa to Allah ya sanar da shi gaibi ne wa an yi ta za a ba shi ma kalahu abin da aka abin da ya faɗa na dukiya da ya'ya za a ba shi ne a mita haza a hada ko kuma ya rike alƙawari ne inda rahmana a gurin ubangiji ne rahama da an yi ta ma kalahu ya karɓa alƙawari abin ubangiji cewa za a ba shi abin da ya faɗa an yi hakan ne kalla da yake kalla ubangiji yake kalla zai ta lamuru ka zalika lamarin ba haka yake ba la yi ta zalika ba za a ba shi abin da ya faɗa ba سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب masa ubangiji yake za mu umarni da a rubuta abin da wato yake faɗa din nan wala muddu lahu kuma za mu ƙara masa yin azaba daga azaba madda ai ai rubutu za mu ƙara masa zalika daga wannan azaban azaba fauka azabin kubri birbishin azabar kafircin da bayan azabar kafircin da kuma za a kara musu azabu wannan tsaurin kai da irin wannan kalmomin da yake yi ونرثه ما يقول وياتينا farna wani ya ce to za mu gaji shi ma abin da yake faɗa da dukiyar tasa da 'ya'yan nasa duk za mu gaji su za mu kwashe su wa ya ci na zai zo mana yawan kiyamata ranar kiyama farna makaɗaici la malan lahu wala walada ba yi da ɗa ba yi da komai zai zo mana shi kaɗai eh, ko riga ma bai da ita eh, zai zo ba takalmi ga yi tsirara haka zo sun kuma mu gane zai yi
واتقوا من الله آيات يقول لكم إذا na to baki ya tuta da hadu هي هي أعمال الآخرة كلها ita dukkan ta ayyukan lahira ne ومنها الكلمات الطيبة yana daga cikin wasu da daɗin kalma قال أبو الجزار Ab- abu da da ya faɗa ya jin lawa na Allah ya ta da shi رسول الله صلى yake الله عليه maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna وسلم a wata wani ne وأخذ أخوه hudan ya bi sa sai ya ɗauki wato wani ice wato ya bi zan busashe azalar waraka anhu na wa azalar waraka anhu wato sai ya cire ganyen daga wato wannan itacen ya cire ganyen daga jikinsa fa qala sannan sai manzo Allah ya ce qawla la ilaha sannan da cewa la ilaha illallah allah muhammad Allahu akbar subhanallah wa subhanallahi walhamdulillah la yaqut al khadaya wannan yana shafe wato dukkan kurakurai ma yuhaddu wa rafa bihi shadda kamar yadda ake cire ganyen wannan itaciyar
kulhuwanta ku riƙe su ku riƙi wannan abin da na faɗa ya fi abin da rayu qawla an yuhala bainaka wa bainahunna ka tun gaban a shiga tsakanin ka da tsakanin abin da na faɗa ɗin wa min al baqiyatu su wa'annan su ne almakiya su sani hafi ziman lalla wa hiya min kunuzil jannah wannan tana daga cikin tafkokin aljanna على العاجل da ya wajen mutum mai hankali يجد هدى ya yi ƙoƙari لا النفس cikin wato gyara zuciya تزكيتها da wato tsarkake zuciya تولد منها الأعمال الباقية domin ayyuka wanda suke wanda zuciya ta haifi daga cikin zuciyar والأحوال الفاضلة wato da kuma halaye wanda suke majifita ويحسب له نسله wato wato ƴaƴa su samu gare shi لا أقدر ba wato ba ba wato wanda ba su da wato rashin haihuwa وكتاب da kuma aure منتج muncijin wato mai ba da natija mai ba da wato ƴaƴa كمان الله to وإذا wannan fa yana yana magana fa ba wai maganar wato hukumin na zahiri bane eh shi kuma ƴaƴan wai ba wai irin ƴaƴa na zahiri bane eh tunda magana ake ta gyaran zuciya eh an fahimta da mu yawa mu mu mu kokari kamar yadda yake faɗa zuciya ta tsarkaka eh don zuciya kamar yadda muka sani wato tana da cututtuki masu ɗimbin yawa amma likita ɗaya yake magani likitan zahiri amma duk sauran cututtukin to likitoci na batsi suke gyarawa eh mutum ya gyara zuciyarsa shi kansa sai ji daɗin rayuwa sai ji daɗin rayuwa komai ya zama da kasa Allah a cikin zuciyarka ba riƙon wani ba jilli ba hasada ba haƙo ba waye ba waye duk sai ka huta eh ina mun taɓa za a wannan karatu mun yi bayanin zuciya واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لكم إلا wata haɗu sun riƙe su kafiran maka sun riƙe alihatan al'awasana sun riƙe wato gumaka alihatan alloli hujjin lasu ba bayan Allah ya budu da suna bauta musu ne kunu lahum izza dan su zama wato karfi lahum gare su aiki ba masu taimakon su inda Allah masu cikar su a wajen Allah da Allah ya azabu ka ai musu azaba wato wai abin da yasa suke yi gumakan wai kuma wa'anda suka yi za a je lahiran daga ba in ma za a je lahiran to ai mun rike su mun ji za su ce ma gurin ubangi in ma da wata azaba su sa kare mana su guma ka fa kalla kalla ubangiji yace abin laita al'amru kazalika lawarin ba haka yake ba ai la ma ni an azabin ba wani ne karewa daga azabar da za a yi musu سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ridda kuma innan guma kan za su kafirce da ibadar da suke musu ayyan kunha za su kore ta su guma kan za su kore bautar kama fi ayatul ukhra kamar yadda zuwa to a wata aya ma ta nu iyana ya abuduna wa yakununa alaihim ridda za su zama a awanan mataimakawa a ada'an makiya alaihim akan su ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤدهم ko azza alam ta sun baka gani bane annabi ya mu mun aika shedanu mana sultanu masu ikon su alal kafirina wato bisa kafirai ta uzum tana motsa su aiki hijum tana motsa su ilal ma'aji zuwa ga tsako azzan motsawa shedanu su suke cusa wato son kafin su motsa zuciyar shi kenan zuciya kuma sai ta aiwatar ta jiki ya aiwatar فلا تعجل عليهم barkar kai gaggawa alaihim gare su da ɗarabin azabin neman a yi musu azaba ka bari za mu kama su إنما نعد لهم mu'adda sai ne da uddu lahum muna kidanyewa muna kidanye kwanaki da yini lahum gare su ai muna kidanye alayyama yinin muka wanda ya yi da wato sarruka darare awul amfasa a kuma muna kidanye wato lumfafashin su adda kidanyawa ila waqtin ila waqti azabin zuwa ga lokacin azabar su wato mun ajiye lokacin azabar muna kididdige duk rayuwar da suke yi har za ta zo gab da sanda kuma za mu afka musu
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن da وفدا unkur da ambaci ranar da za mu taro masu tsoron Allah da imanin da imanin mu taro ilar rahmani zuwa ga ubangiji mai rahama wafdan ai jojen uwahidin ne wafdan jan uwahidin ne bima na raki ne da wato bima na raki ne wato za mu taro su wato a tarin jama'ar su wato za mu taro su za su duba usulubin da Allah yake wa yake ke bayani wato hatta kalmomin da ubangiji ya faɗa akan kafirai za su wato wato jarsun su wato jarsun su wato wato ne kaushi ne da ya cewa wato da yake cewa sai kuro ji ibadatihim ko don mu waya waya kuna waya kuna alaihim didda alam tara anna arsalna shayatina ala da ke fa udduhum azza to ya dubure kalmomin da aka amfani da su eh kuma nan kuma zai ce yau da hadiyu mutakin ila rahman wafdan wafdan kamin eh da za mu tsaya yanzu sai za mu talilin wayannan abubuwan ba talilin su sai ɗau lokaci amma za ka ji irin kalmomin da ubangiji ya amfani da su wajen kafirai da kaji su ta san wato babu babu magana sai da kaji ko wanda ake kalma aka aka aka aka yi magana da su akan mu'minai sai ka ji sauki wato sahalan hatta a faɗan ma sun sun ji wato sauki eh
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا wani zuɓin rubi kuma za mu soka za mu kora mujirmai ila jahannama za mu kora zuwa ga jahannama zuku biyan da kafircin su wurdan haji wurdan zan uwari ne masu shiga su ma'ana majin masu tafiya kuma a ashana suna masu kishirwa da ya sai a je tura su cikin wutar jahannama لا يم- لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا ba sa wato ai la yawon kuna shafa'ata ai wato mutane ba sa mallakar ceto illa wani ta haza ahada sai wanda ya riƙe alƙawari inda rama da gurin ubangiji ya rama ai shahadu da Allah ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi wato kun karatu na Allah ta mace a gaban da musu yin shi a mace sai sallah ta da da adalci shi yin shi sai sallah ta ma Allah ya ba su lafiya ma lafiya wanda yanda su san Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da amna su ke dokan Allah ya mata albarka tsaron ma Allah ya shige su Allah ya sun yi sai sallah ta baraka ta Allah ya kare mu Allah ya amma dukkan bukatun mu da nufin mu da shari'a Allah ya da shi kan su wanda ya zama halin Allah ya ja masa bukata Allah ya suka yi wa wasu ya kuma ma'adda Allah ya ja masa bukata sai salatul fatih فاتحة صلاة الفاتح
أنت صلى الله عليه وسلم اللهم آمين يا همة الشيخ آمين.
الحمد لله فاتحة